yana yana yi to a gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الوساد بطلبة العلم jiya aka ta tambayoyi ana ta ashe duk a cikin buhari harfo kalmomin da suke zuwa a cikin larabci mun ban bayyana sai wuce harfin tina'in lim tina'in harfi wujudin gaza to ya kuma ya shige muku duhu ya ya shige duhu wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi ji an fada eh laula harfun tina'in li wujudin alaysa kadhalik laula zaidun indaka zurtuk laula fulanun jambak la jalastu ma'ak wai mai kiran da hausa zam an zaura ai ziyarar shi ne harfin tina'in liwujudi alaisa ka zalik magana ta kare kenan balle ma an bayyana duk waɗanda ke da hannu a cikin wannan abubuwa duk sai da suka wanke annabi yusuf shi yasa magana ta kare ma a ce maka wani ka za ka zara mata ka zo yusuf a arid an haza yusuf manta da wannan magana ke ki nemi gafarar zunubinki a tuka gani قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوسيط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم قلت للحكم ما أقنوهم قال علموهم أي منكرا تولنقوا قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت منشد وجه الحسن منا زيارة مكتشك جدا فقبض رجليه sai kama ya janye kafafuwansa guda biyu da ya mike su sai saboda yana cikin ladabin mutane suka zo imam abu hanifa yana zaune sai wani ya shigo da sifa ta kamala sai imam abu hanifa yana da kafarsa da mishi zai magana sai magana na wuta ya ce izan falya mudda abu hanifa ta rijilai sai ya miki kafarsa izan falya mudda abu hanifa ta rijilai ma'ana wannan bai cancanci a naɗe masa kafa tun da an gan shi da sifa ta kamala da zai magana sai magana ta wuta to sai na da kafarsa ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملان البيت فقبض رجليه ليش مش كما أبو هريرة شي ما بنده ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملان البيت وهو ملتجئ لجنبه فلما رآنا قبض رجليه سكتي منظور شي كما يتي من شي وجن منظور الله صلى الله عليه وسلم مغيشي شي مي زيارة yana kwance mai kafansa da ya ga musu ya naɗe kafafunsa guda biyu masu albarka sun makala sa'annan sai ya ce innahu sayatikum aqwamun min ba'di yatlubuna al-ilma farahibu bihim wa hayyuhum wa allimuhum ku yi lale maraba da su ku gaishe su sa'annan ku ilmantar da su qala fa adrakna fa adrakna wallahi aqwama sai muka riski mutane ma rahabu bina wala hayyuna wala annabuna basu yi lale maraba da mu ba basu gaishe mu ba basu ilmantar da mu ba illa bada an kunna nazhabu ilaihim fayajfuna muka je sai su yi mana jafai wa in kana hadha alhadith mawdu'un sanadu hadha alhadith mawdu' قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد الأنقذي قال أنبانا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري شمك سنتي أمك زوجنس أبو سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي لعليه مرحبا دو إن منزون الله يوصية أكلها دسو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا يتي تبس منزون الله يفعل أمنا يتي إن الناس لكم تبعون mutane bi ko za su yi koyi da ku ku suke bi kuna gaba da su wa innahum sayatunakum min aqtar al-ard yatafaqqahuna fi ad-din mutane za su zo daga duniya baki daya za su zo suna neman ilimin addini fa idza ja'ukum fastawsu bihim khaira hadha hadithun da'if babu al-intifa'u bil ilmi wal 'amali bihi babin da yazo na a yi amfani da ilimi a kuma yi aiki da shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأعمر عن ابن أجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسجين أدعو إن أدعو أن منزل الله صلى الله عليه وسلم كي سيتي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ya Allah madaukin sarki ina neman tsari daga gare ka daga ilimin da ba shi da amfani wa min du'a'in la yusma'u Allah ina neman tsari daga gare ka daga addu'an da ba a karba wa min qalbin la yakhsha'u ina neman tsari daga gare ka ya Allah ka kiyaye daga zuciyar da baya jin tsoron Allah wa min nafsin la tashba wa min nafsin la tashba ina neman tsari daga gare ka daga zuciyar da ba ta koshi ba ta wadatuwa ba za ta taba wadatuwa ba la tashba'u in neman alkhairi ne neman ilimi ne neman aikin alkhairi ne wannan yabo ake amma a wajen neman duniya ba ta gamsuwa ba za ta wadatu ba ba za ta to shine halin da ake ciki kenan yanzu nafsin la tashba'u duk abinda mutum ya nema yana neman mulki ya samu kuma ya ce mulki ke nema yana neman kuɗi ya samu inda zai ajiye kudin shi da jikokin shi da tabakun ne amma har yanzu cikin talauci yake yana nema na wana nafsin la tashbahu kenan da mutum zuciyarsa ta kamu ta samu virus kenan virus ta kamu da ta kamu da mai kenan matsala ta kamu da matsala ba zai taba wadatuwa ba to manzo Allah yana neman tsare da irin wannan zuciya al-intifa bil ilmi mahallu shahid wadih aina mahallu shahid باب الانتفاع بالعلم والعمل به علم لا ينفع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيده عن محمد بن ثابت عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني الله كأمبانا دجنا أبندك سندني wa'allimni ma yanfa'uni Allah ka sanar da ni abinda zai min amfani wa zidni ilman Allah ka ƙara min ilimi walhamdulillahi ala kulli hali qalu hadha sahihun ila qawlihi wa zidni ilman ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ala haddathana Yunus ibn Muhammad wa Surayj ibn Nu'man qala حدثنا فليه بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن أبي سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من تعلم علما دوان دا يكوي علمي مما يبتغى به وجه الله وجه الله duk ilimin da ake yi don Allah don a nemi yardan Allah don a nemi lafira لا يتعلمه إلا ليصيب به أردا من الدنيا kai da kaje koyi wannan ilimin sai ka koya dan ka samu duniya lam yajid harfal jannati yawmal qiyamah yani rihaha wai mai shi ba zai ji kanshin aljanna ba ma a ranar tashin alkiyama in aka ce ba zai ji kanshin aljanna ba ya fi kai matuka da ajiza a ce ba zai shiga aljanna ba don kanshin abu ana jiyo shi tun daga nesa falamma fasalatil iru qala inni la ajidu riha yusuf laula an tufanniduni ba haka bane ba suna cikin jama'a ana cikin gari ana cikin menene ko kanshin annabi yusuf ya zo ba zai ji ba ga mai tuwaye waina ga mai gasa nama ga mai gasa kaza ga mai kaza ma'ana abubuwan suna nan da yawa ba za a iya rarrabewa ba da aka fitar wajen gari wannan ba jin ba komai ba hayaki ba mai tuya waina ba mai gasa menene ba mai gasa burodi shi ne sai wannan iska ta taho da wannan yace inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu qala abul hasani anba'ana abu hatim قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليه بن سليمان فذكر نحوه ma'ana duk in za a nemi ilimi shi a nema saboda Allah an fahimta ala haddathana hisham ibn ammar ala haddathana hammad ibn abd alrahman ala haddathana abu karim abu karib al-azdi an nafi' an ibn umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man talaba al-ilma duk wanda ya nemi ilimi liyumariya bihi as-sufaha don yayi jayayya da jahilai aw liyubahiya bihi al-ulama ko don yayi alfahari da malamai ai wani yafi ai nafi kowa sani ai malamin mu yafi kowa sani mubahati kenan aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi ko don ya dauki hankalin mutane a ce ai yafi kowa ilimi yafi kowa iya bayan fa huwa finnar a'adana Allah minan nar wa min ahliha wannan ba daɗi ya yi haka da dalilansa ke saboda kowa zai shiga kowa na iya shiga cikin wannan sai wanda Allah ya kare ya inganta masa niyyarsa fa huwa fi nar abinda aka fada kenan ko ma mana fa huwa fi nar mana ya cancanci shiga wuta amma in Allah ya ga dama zai iya gafarta masa saboda wa'ansu abubuwan kuma alaysa kadhalik eh قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال انبانا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم kada ku koyi ilimi kada ku nemi ilimi litubahu bihil ulama don ku je kuna alfahari wannan shi ya fi malaminmu ya fi malamin wane ya fi kowa wane ya fi kowa mubahati kenan alfahari kenan wala litumaru bihi sufaha'a kada ku nemi ilimi don ku yi jayayya da jahilai wawaye wala takhayyaru bihi almajalis kada ku nemi ilimi don ku zamo majalisan ku yafi kowa ai majalisin su yafi kowa dalibai ai yafi kowa almajirai ai yafi kowa kaza ai yafi kowa kaza faman fa'ala zalika faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka fannaru annaru ma mana fannaru annaru eh wuta ce makomarsa ya cancanci Allah ya saka shi wuta amma ba lalle bane Allah ya saka shi wuta ba in Allah ga dama zai gafarta masa saboda wani abu daban da yayi ko saboda ganin daman Allah madaukakin sarki saboda akwai alkab akwai bambanci tsakanin alkawari da narko an fahimta wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi in Allah ya ce ka cancanci shiga aljanna Allah ba zai taba saka ka wuta ba amma Allah ce wani ya cancanci wuta in ya ga dama shi su kashi aljanna sai a ce ya saba alkawari me kenan yayi karamci karamci ko ala haddathana muhammad ibn sabbahi ala anbana al-walid ibn muslim an yahya ibn abd al-rahman al-kindi an ubaydullah ibn abi burda an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين yace waɗansu mutane cikin al'ummata za su yi ta koyon neman ilimin addini wa yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani wa yaquluna suna fada cewa na'ati al'umara'a fa nusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina yace ai mu shiga ai za mu ya shiga ai ba komai za mu samu za mu mun za mu samu duniyar su za su ba mu kudi za su ba mu makami za su ba mu amma ba za mu bar su taba addinin mu ba la yakunu zalika manzo Allah ce haka ba zai taba kasancewa ba ka je ka samu duniyarsa addininka bai tabu ba manzo Allah ce haka ba zai taba kasancewa ba sai manzo Allah ya kawo bayani cikin magana ya ce kama la yujtana min alqatad illa shaw yace la la yujtana min alqatad illa shaw wannan karin magana ce a wajen larabawa gashi hadisin gode yake da'ifi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma mana la yujtana min alqatad illa shawka alqatad wata bishiya ce mai kayoyi kaya in ka je ka manne da ita ko kawo kanta me zaka samu suka kaya zaka samu la yujtana min alqatadi illa shaw kadhalika la yujtana min qurbihim illa alkhataya illa qala muhammad bin sabbah ka'annahu yani alkhataya ko wannan hadisi sanadin shi da'ifi amma yana da khatari ma'anarsa ai ma'ana duk sa'an da ka girmama ilimi ka kama kanka duk inda kake Allah zai kama ka arziki amma duk sa'an da ka ɗauki ilimi da yake da daraja malamai suka ce babu wanda ya fi kowa hasara kamar wanda duniya ana samunta da komai da jahilci da barna da komai sai kai ka ɗauki abin da ya komai daraja ka je ka nemi duniya aka ce kai ka fi kowa hasara baka ci riba ba ke an fahimta قال حدثنا علي بن محمد معنى اي اشغا كو اي معنى ان دي an shiga to addini ba zai tsira lafiya ba ko addini zai tabu ko lalle ne addini zai fito lafiya قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن ابي معاذ البصري وحول السند قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن أبي سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا من جب الحزن كوني مصري دا عند أبن دا جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن يقول يا من الله منين جب الحزن قال واد في جهنم wani kwari ne a wani wuri ne a cikin wutan jahannama ta'awwazu minhu jahannama ai ta ta'awwazu minhu jahannama jahannama kanta na neman tsari da wannan wajen kulla yawmin 400 marra kullun su 400 jahannama ke neman tsari daga wannan wajen qalu ya rasulullah wa man yadkhuluhu in ya zama jahannama kullum tana neman tsari da wannan lungu wannan loko wannan kware wannan rami so 400 to waye zai shiga cikin wannan wutar qala u'idda lil qurra'i mura'i an tanaji wannan wajen ne saboda masu makaranta saboda riya masu karanta alqur'ani saboda riya bi a'malihim da ayyukansu wa inna min abghadil qurra'i ila Allah ya ce yana cikin waɗanda suka fi kowa shiga cikin fushin Allah allazi na ya zuru na umara ƙalar muharbi aljawara a zalimai ko ƙala abu hassani haddasa hazim abu ne ya haya ƙala haddasa na abubakar ibn abi shaiba wa muhammad ibn numairin ƙala حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري عن وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو قسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس ابن سيرين وأن نمو كرجا سند ضعيفين قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال ya ce abla da mas'ud ya ce lau anna ahlal ilmi sanul ilma da malamai sun kiyaye darajar ilimi wa wada'uhu inda ahlihi suka saka ilimi inda ya dace lasadu bihi ahla zamanihim da sun yi mutanen zamanin su jagoranci shugabanci da komai su za a dora walakin nahum bazalu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahu amma sun je sun zubar da ilimi sun kai wajen alin duniya masu mulki saboda su samu duniyarsu fahanu alaihi sai suka zama kaskantattu wajen masu mulki din samitun nabi ya kuma ya kolo ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man ja'ala al-humu muhamman wahidan duk wanda ya saka damuwa da bacin rai hanya abu ɗaya ne hammu akhiratihi damuwa da lahirarsa kafahu Allah hammad dunya hammad dunya duk wanda yake rayuwarsa duka yaushe za a mutu ya zai a cikin kabari ya zance sirati ya zance karban littafi ya ma'auni ya za a yi da'iman lahira ke damun shi yace Allah zai isan maka rayuwarka ta duniya ba sai ka ba sai ya sa ka sha wahala ba wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwal ad-dunya wanda ya tarwatsar da hankalinsa hankalin shi da cikin wannan yana son a yi wannan da shi da shi za a yi wannan zai shiga da wannan sai an kira shi nan ma'ana ya tarwatsa hankalin shi ya rarraba hankalinsa baki daya lam yubali Allah min ayi audiyatiha halaka Allah ba zai damu ba wani kwari wani wani ina zai je ya halaka a cikin rayuwar duniyar ma Allah ba ruwan shi da wannan يقول ضعيف إلا المرفوع شيني من جعل الهموم هما واحدا ma'ana ya zamana ba abin da ya dame ka sai me Allah ke so kai saboda Allah ya halice kai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin cikin bayan Allah salaf wani je yana kuka yana mata na hudu ƴaƴa na tara ta yanzu wannan rayuwa ya za a yi sai ce duba ayyanka guda tara din nan wanda arzikin shi ba hannun Allah yake ba kawo shi zai rika maka shi ai mata dai ba zai ce ka kawo min hirka su ba ayyanka tara din nan ka duba wanda arzikin shi ba hannun Allah yake ba ka kawo gidana zan duba maka shi zan zan taimaka maka da rika maka shi an fahimci wannan magana Allah ce wa min dabbatin fil ardi illa Allah ya rizqu Allah kafin ya halice ka sai da ya halice maka abin da kake bukata abin da kake bukata din ya riga ka zuwa duniya ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon rai to me yake rikita ma lissafi eh Allah madaukakin sarki ya halice ka ya halice ka akwai ata'ur rububiyya akwai ata'ur uluhiyya ata'ur uluhiyya shine lahirin Allah madaukakin sarki sai musulmai kadai amma ata'ur rububiyya ina mana ata'ur rububiyya Allah ya halice ka zaka rayu shekara 100 ya halice kafiri zai rayu shekara 100 da yana kafirci sai ake bashi abinci mutu shekara 60 ko shekara 50 wannan ata'ur rububiyya kenan rububiyya shine rayuwa a tarbiya mutane su rayu rayuwa ba za ta tafi ba sai da me sai da iska da ruwa da abin eh abinci kace sai da abinci daidai ne amma shi ba abinci da kake bukata din muhimmancin shi ya sha bamban abinda dan adam yake bukata shine ne iska ruwa iska ruwa zaka zauna tun safi har da yamma baka sha ruwa ba sai an kira sallah ka dauki ruwa ka sha iska kuma fa abinci ruwa iska wanda ya fi karancin muhimmanci shine abinci mutum zai iya zama kwana arba'in baya cin abinci yana shan ruwa kuma ya rayu mun ga wa'inda suka yi sheikh muhammad nasiruddin albani daga suriya yana da ciwo a kafarsa an yi magani har an gaji sai guje maka ya zaura kwana arba'in baya cin komai sai ruwan zanzan kuma ya samu lafiya aka tabbatar da dan adam zai rayu kwana 40 baya cin abinci saboda yana da reserve a jikin shi yana shan ruwa zai iya rayuwa to ruwa mutum zai iya kwana 40 bai sha ruwa ba ba zai yi ba sa'an nan kuma iska kuma fa ruwa za ka iya wuni baka sha ruwa ba tun da sahur ka sha ruwa sai an yi kiran magaruwa awa goma sha biyu to shi yasa allah madaukin sarki wayan na abubuwa guda uku sai ya rabawa bayansa dangane da muhimmancinsu za ka yi wadatuwa da abinci kwana arba'in shi yasa allah ya mallaka wa 'yan kasuwa abinci su gama su yi mitin su yi tsada su kara kudin su rage kudin za su gama kananan ana nan kowa bai mutu ba ku zo su yi da tsadar da rayuwa mutane za su rayu ba haka bane ba sa'annan sai sauran ruwa shi ma yana da karancin muhimmanci sama da iska sai Allah ya mallaka ma wa'ansu a ciki wa'ansu wannan zai sa cikin firiji ya sha ruwan biyu wata ya sha mai sanyi wannan ya sha na kwata wannan ya sha na abin da kullum ya ta zazzabi ba haka bane ba amma dai zai sha to iska ko fa da yake ba mahalukin da zai wadatu ga barin iska sakan daya Allah shi yarke iskar shi zai tace shi zai raba da mai mulki da talaka da wane ne da dan kauye da dan birni lokaci ɗaya kuwa ke shakai iska kuma Allah ya tace da a kyauta da a ce iska da muke shaka sai an kai port harcourt ko sai an kai kaduna refinery sai an kai a tace kafin a tace a kawo da a ce allah mallaka ma 'yan kasuwa kwanan singa kasuwar da wanan kasuwar 'yan gaba da a ce allah mallaka musu iska kafin su gama tattaunawa a rage kudi ko a kara kowa ya mutu ta haka Allah saboda dangane da bukatar dan adam a cikin iska da ruwa da abinci to sa'an nan abinci din duk abin da kake bukata ka cika rayu Allah ya halince shi kafin kai ka zo iya rayuwa tunda Allah ya halince dan adam yake shan ruwa ruwan da ke wajen Allah ragu ya kare ne ko ya ragu yana nan yadda yake abinci kuma duk wanda ya tashi ya tarar da ana cin abinci garin su da kai aka yi shawara aka ce wannan shinkafa ce wannan tuwo ne da kai aka tattauna aka ce wannan kuka za a kada a sha wannan lalle za kuwa ba a sa bene ne ba su da kamanni da juna suna da kamanni da juna in ya rayuwarka za ka zo ka ci shinkafa ka ci tuwo ka ci menene ka ci gero da dawa naman kaza naman dabbobi naman menene haka gama rayuwarka abinci na nan kaman ba a taba komai ba a ci mana abin da kake bukata ya riga ka zuwa ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon rai an taba cewa ka ce yau dai tuwo ya kare an daina cin tuwo shinkafa ta kare an daina cin shinkafa yau babu naman kaza a duniya yau ba kaza kaza a duniya Allah ya san Allah madaukin sarki ba zai taba ya halicci mutum miliyan 100 a Najeriya kuma ya ba Najeriya arzikin miliyan 100 ba ɗaya ba ba zai taba yiwa ba sai dai ba su ninkin ba ninkin sai dai ku in kun to shi gina قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وتجعلون له اندادا ذلك سيتمي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه قدر فيها اقواتها دسان كان da mata hudu ya'ya tara da tabbatar da cewa da mata hudu da ya'ya tara da kai da ka cika goma ko biyar din arzikin ku hannuwa ma min dabbatin fil ardi illa ala zahiri amma in kai barna wajen tasarrufi Allah zai kawo arzikin sati ya saka hannu ka kai da matarka da 'ya'yanka in ka iya tafiyar da al'amari shi a cikin sati kuna cikin walwala da kwanciyar hankali in ka barnata cikin kwana uku za ku sha wahala na kwana hudu fa eh al-iqtisadu nisful ma'isha al-iqtisadu iya tattali shine rabin rayuwa arzikin sati ɗaya Allah arzikin wata ɗaya Allah kawai baka sai ka iya tafiyar da shi da ƴaƴanka da iyalanka sai ku wata ɗaya ba abin da ya muku zafi amma sai aka barnata shi cikin kwana goma sha biyar to za a sha wahala fa cikin kwana goma sha biyar kuma an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki bai taba barin dan adam ba shi dan abin da shi ne mana ata'ur rububiyya kenan Allah ya nuna maka ya isa shine rabbul alamin mai renon talikai shi ya halicce su shi ke azurta su shi ke ba su komai ya Allah wadda sarki yana nuna maka ya fi karfin ya halicce ka kana bukatar abinci ki baka abinci mai zai rufi Allah zai ci ne saboda wa Allah halice duk abin da gani a duniya ce Allah halice su ne saboda kai sa'annan kuma kai kuma Allah ce ya halice ka ne saboda shi ba daraja kenan ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun yace wastana'tuka li nafsi to me zai sa ka zo kuma abin da yake yafi komai daraja ka je ka ce za ka je ka bayar kai hasara kenan kai hasara kenan ka ji tsoron Allah ne za ka ga yadda Allah zai tafo maka da al'amarin ka ko fa huwa hasanu ala haddathana qala abul hasani haddathana hazim ibn yahya qala haddathana abu bakr ibn abi shayba ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده قال حدثنا ابن قال حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السقياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث سنده ضعيف قال حدثنا أحمد بن عاصم العباد الباداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء kada ku nemi ilimi don ku je kuna alfahari tsakanin akan malamai aw litumaru bihi sufaha kada ku koyi ilimi don ku yi jayayya da jahilai ko wawaye auli tasrifu wujuhan nasi ilaikum ko don ku jawo hankalin mutane zuwa gare ku faman fa'ala zalika fa huwa fi nar hadha hadithun hasan قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال انبانا وهب بن اسماعيل الاسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المخبوري عن جده عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم هذا حديث حسن an fahimta? mana Allah maraukin sarki ya kammala komai da komai saura ni da kai da ke da ita ana karatu da safe matan aure suke karatu na shiga sai naga malami suna karanta sira sun zo wajen kisa na Khadija suna fada lokacin da manzo Allah zai na zammiluni zammiluni kaza kaza kaza sai da suka kare da ce wannan hadisin me yake nuna muku yana nuna muku ke mace in kin ga kin koma baya ke ce kika mai da kanki baya ba Allah ne mai da ke baya ba yanzu aka fara manzanci suka ce ai matan annabi ce a lokacin ba ai amanzanci bai zo ba tukuna sunan shi Muhammad ibn Abdullah yanzu ne aka je garu Hira mas'ala ta zo za ta rikita lissafi da yake tana da hankali mace ce ita take ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na rubuta kalla wallahi la yuhzika Allah abada tace inda aka fara ilimi nan yanzu aka fara karatu manzo Allah ya zo yana makarkata yana zammiluni zammiluni ya ga abin da bai taba gani ba yana makarkata sai ce me ya faru ya ce naga kaza naga kaza nayi kaza nayi kaza ina tsoro ina gudu kar ya zamo shaidani ne kai tsaye ba shakka ba kokonto shi kalla ba haka bane wallahi na rantsi da Allah la yuzika Allah abada wannan manzo Allah ya zai faɗi wannan magana amma na na khadija ce kalla duk abin da kake jin matsoron ba haka bane na rantsi da Allah har abada Allah ba zai tabbatar da kai ba me ce ce hujjanki akan haka wahayi ake miki nace mace ce yanzu ita ce take karantar da manzon Allah wannan abu da ke da ita duk ɗaya ma duk ɗaya kuke a wajen Allah inna akramakum inda Allahi atqakum me da me ta kafa hujja yace saboda kana kaza kana kaza kana kaza ce waɗannan abubuwan da ta kafa hujja cewa duk me yin Allah ba zai wulakantar da shi ba mijinki zai yi yanzu shi ki hana shi eh matan yan boko duk suna hana suna raba su da yan uwansu sai daga ita sai ƴaƴanta sai Allah ya kyale ku ku ta shan wahalar rayuwa ki nemi yadda zaki ji dadin rayuwa ki rasa amma in ka bi Allah madaukakin sarki da ke da kowa duk ɗaya da kuma ɗaya kuke a wajen Allah madaukakin sarki sai ga Allah ya sa albarka a cikin rayuwarki sai ga akwai wata mata sunanta Atika e bintu Zai wanta ko dan uwanta shakikinta shine ɗaya cikin asharatu mubashirin bil janna mijinta ne Abdullahi Muhammadu ibnu Abi Bakr dan sayyidina Abubakar ke aurenta sai aka kashe shi shi sai na umar ya zo ya ce ai shi sai na umar ana kashe shi tana fara ta kaba ya ce ina da gona za baki sai da ta kaba shi sai na umar ya zo ya yi kutuba zai aure ta daga ce na ali ga abin da ya faru mai kenan ya ce ai ba komai gonan za ta mayar sai ta yi aure shi ta aure shi menene shi sai na umar ya aure ta sunanta atika atika binti zaid sai na umar ya aure ta ita kuma mai son ibada ce kowa ya santa tana da hankali da ladabi da adam ana kirga ta cikin matan laraba da suka iya tsara waka da muhammadu bin abubakar ya rasu rafa wake-wake da ta yi masa haka sai na umar haka duk wani mijinta da ya rasu sai da ta yi mishi waka to ana daura aure sai da umar sai da sai na umar to ta san abinda sai na umar ke sai na umar baya son matarsa ta fita kuma manzo Allah ce la tamnahu ima Allah masajid Allah sai ta shirya ta zance zan je masallaci ke kin san abin da raina baya so me yasa kike yi haka yace wallahi ba zan daina neman izini ba mana in an isa hana da ke manzo Allah ce la tamnahu ima Allah masajid Allah sai ta zo ta kin san raina baya su to kuma ta nemi izini kuma za Allah ce kar a hana ya za a yi ki tafi ki tafi ana nan sai kuma aka zo sayyidina Umar aka kashe shi samu shahada shi Zubair bin Awwam hawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kutuba zai aure ta sai ta ce to zan kafa maka shaida na san kai kana da zafi sharadi na ba za ka hana da fita ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba ice ya in ka gama cikara son kyakkyawa ce tana da ilimi tana da adam tana da komai sai ce ya yadda ya za ka yi in aka kuma masharaci sai yadda sai da aka daura aure aka zo rayuwa ta ci gaba zan je masallaci kin safa ba kin safa raina baya son haka zan je masallaci to ya ga ba yadda za a yi wata rana da yajin ayi kiran asuba sai maza maza yaji tsaya saqifatu bani sa'ida a madina inda za ta zo ta wuce da ta zo wucewa sai dauki hannun shi buge ta haka ce labi ya kama hanya ya tafiya sa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamani ya canza yanzu don ta nuna ma Allah cewa masallacin da take zuwa don Allah take zuwa daga nan sai ta juya ta koma gida ta ce yanzu ba masallaci unguwa ba ba farfajiyar gida ba sallah sai cikin kuryan daki zan ta yi da ya dawo daga masallaci ce ya yau ban ganki masallaci ba ta ce ai yanzu zamani ya canza al'amura sun rikice al'amura sun yi kaza kaza shi kenan zubair bin awwam kenan ana nan shi ba sai aka kashe shi ita ana ce da ita matan shuhada duk wanda ya aure ta zai shahada bayan dan sayyidina abakar ya aure ta farko fa daga baya sayyidina umar ya aure ta daga baya zubair bin awwam ya aure ta da ya shi ba ya samu shahada shi sayyidina ali ya je yana hutuba sai ta ce kai ne kadai ka saura cikin bayan Allah da kwarai manyan kaza manyan kaza ina tausaya maka karka aure ni kai maka mutu saboda duk wanda ya aure ni zai mutu mara dan sai na abakar ya aure ta ya rasu shi waye aure ta sayyidina umar shi kuma shi da sayyidina abakar ya an gani da ya rasu zubair ibn al-awwab da ya rasu sayyidina ali yazo yana nema ta ce kai kadai ka saura cikin manyan da ake abin nan shi yasa ina tausaya maka duk wanda ya aure ni shi ya samu shahada sai ya mutu to in kai ne aka faɗa maka ya zaka yi eh sai ka ce me ka kalli da take mace ce mai son ibada mai bin Allah mai ilimi daga darajar da Allah ya bata suwa ke aurenta wannan wannan wannan wannan shi yasa in kika kin koma baya wallahi daga wajen ki ne amma wajen Allah da ke da nana wacce da kowa ɗaya kuke a wajen Allah Allah ce inna akramakum indallahi atqakum to shi ke aka ki karantar da ke addini yadda za ki samu ɗaukaka ke ma sai aka haɗa ki da al'adu da abubuwan gargajiya da abubuwa wanda suke ba su da alaka da addini to abin da ya mai da ke baya ke nan ba wai kasancewankin mace ba babu man su ila an ilimin fakatama babin da ya zo na wanda aka tambaye shi ilimi yana da ilimin kuma sai ya ɓoye ya ki faɗa da haka yake latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktubunahu qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Aswad ibn Amir qala hadathana Imaratu ibn Zazan qala hadathana Ali ibn al-Hakimi qala hadathana Ata'un an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma min rajulin يحفظ علما فيكتمه duk wanda ya san ilimi sai ya ɓoye shi illa utiya bihi yawmal qiyamati muljaman bil jami min annar sai an jawo kawo shi ranar lahira a samun linzamin wuta qala abul hasani ay al qattan wa hadathana abu hatim qala hadathana abu al walid qala hadathana imaratu ibnu zazan fa zakara nahwa qala hadathana abu marwan al usmani ومحمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدث عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي بعد من آية قد أبيبا أتشين القرآن با دا بي حديثي با شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب زوا كرشن آيوي مدابيو wannan hadisi sahihi ne ce waɗannan ayoyi su ne suka hana ba zai koyi ba in ba ka zai zurar lahira Allah ya kama shi sai ya faɗa قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسكلاني قال حدثنا خلف ابن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا لعن آخر هذه الأمة أولها إن كرشن ونن الأمة سكل أنشي فرقو كغمتاني ينزسنا لأنت الصحابي فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله wanda duk ya boye hadisi ya boye abinda Allah ya saukar shi dai wannan hadisin da'ifi ne قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف ابن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man su'ila an ilimin fakatamahu duk wanda aka tambaye shi ilimi sai koyi uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar ranar lahira za a yi masa linzamin wuta a sa masa bakin sa kenan hadha hadithun sahih قال حدثنا اسماعيل بن حبان ابن واقد الثقفي ابو اسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب, داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفق الله به في أمر الناس wanda ya ɓoye ilimi da al'umma ke bukata zai musu amfani cikin amrin cikin al'amarin addini aljamahullahu yawmal qiyamati bil jamin minan nar hadha hadithun da'if قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص ابن هشام ابن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه duk wanda aka tambaye shi ilimi kuma ya san wannan abin sai ya ɓoye uljima yau malkiyamati bili jamin minan na ranar lahira azaban da Allah zai masa sai a yi masa linzamin wuta a sa mishi baki sai maganar mutajiya da aka ce sahabbai sun ce suna tsoron abin da aka ce ku bayyana ku karanta to sai suka zo suna cewa a wajen bayyana shine suke taka tsantsan kada mutum ya je ya yawa ya samu ya fada cikin kuskure amma abu huraira bai rawaito hadisai ba da na aisha ba ta rawaito hadisai ba ibnu abbas ibnu umar abdullah ibn amr bin al-as ga sunan da yawa abu sa'id al-khudri duk sun rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yace dan me amma wani yace shi yana tsantsin yana taka tsantsan saboda kada ya fada cikin kuskure amma in ba zai fara cikin kuskure ba fa haka Allah ce la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم